الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 25 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai tattaunawa game da mas'aloli ko ainihin tambayoyi game da abin da ya shafi haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu a wancan darasin mun tattauna akan shin iyaye suna da haƙƙi a cikin dukiyar ya wadda take an yi mata aure ko kuma sai ainihin ɗansu namiji ita kam an riga an aurar da ita suna da irin wannan haƙƙin a kanta to ibn jibrin yake cewa al'aulad da aka ce suna ne wanda yake game ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata’ don haka uba yana da haƙƙin yin tasarrufi a dukiyar ‘ya'yansa mazansu da matansu saboda faɗin annabi sallahu alaihi wasallam an tawa maluka li abika da haka idan uba yana so ya ɗebi wani abu na dukiyoyin ‘ya'yansa ko maza ko mata yana da ikon ya haka bisa ga sharuɗan da muka karanta a baya kada ya zamanto abin da zai ɗauka ɗin zai cutar da su to kamar yadda bai halatta ya taba dukiyar ɗaya daga cikinsu in akwai cutarwa ko kuma ya ɗauki dukiyarsu ba shi zai yi amfani da ita ba ya ba wa waninsu idan ya zamto iyaye suna da fama da rashin abin hannu ma'ana talakawa ne sannan suna da ya ita kuma tana da dukiya kuma dukiyar nan ɗoriya akan bukatarta ma'ana dukiyar ta fi iya bukatarta to lazimi ne a kanta ta zamto tana ciyar da iyayenta daga wannan dukiyar gwargwadon bukatarsu ba tare da hakan ya tauye wata bukata cikin bukatunta ba da haka mace kuma ta ciyar da mijinta wannan shi ma an so mustahabbi ne in ta fi shi hali ko ta fi shi iko amma dai wajibi ne miji ya tsaya wajen ya ga cewa ya ciyar da matarsa ciyarwa ta wajibi to a irin wannan halin idan tana da wani albashi dukiyarta dukiyarta ce ba zai sa mata hannu a cikin dukiyarta ba a matsayinta a matsayinsa na mijinta wannan abu ne da ya shafe ta yake bance ta in ba wani sharaɗi suka yi da shi ba lokacin da zai aure ta ko kuma lokacin da za ta fara aiki din wannan duk mun tattauna mun karanta shi a baya mun tattauna game da shin ɗa yana da iko da damar ya nemi mahaifinsa ya biya shi bashin da yake binsa to shi ma wannan mun tattauna cewa idan mahaifin nasa ya ranci kudin ɗansa ko mahaifi ya ranci kudin ɗa kuma mahaifin mabukaci ne ma'ana matalauci ne bai da kudi yana bukatar wannan kudin shi kuma ɗan mawadaci ne to wajibi ne ai dama akan ɗan ya kula da rayuwar mahaifinsa ya ciyar da shi ya bashi dukkan abin da yake bukata na dukiya idan haka ne kuwa kaga kenan bai halatta ya bashi wani abu a matsayin bashi aslan ma babu bashi tsakaninsa da mahaifinsa tunda mahaifinsa mabukaci ne kuma shi dan mawadaci ne amma idan uban ya zamto mawadaci ne kuma ba bukata bace ta sa ya ranci kudin dan ko kuma dan matalauci ne ba shi da ikon da zai iya ci da babansa to anan babu laifi akan da a irin wannan halin in babansa ya nemi wani abu ya bashi amma a matsayin rance kamar yadda yake wajibi kuma akan uban ya mayar wa ɗansa abin da ya ranta tunda yana da ikon biya kuma ba daidai ba ne ya ƙi biyansa a kan lokaci idan ko uba ya zamto ba shi da wadata yana cikin matsin rayuwa ba shi da abin da zai biya wannan bashin to baya ma halatta ɗan ya nemi babansa ya biya shi bashin da yake binsa tun daga yanayin da baban yake ciki idan har wanda ba uba ba in ya ci bashin mutum Allah ta'ala cewa wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisara idan aka ba wa mutum matalauci bashi kuma ya zama to yana cikin kuncin rayuwar da ba shi da abin biya Allah ya ce a daga masa kafa zuwa lokacin da zai samu wadata idan har wani wanda ba uba ba yana da alfarma daga wajen Allah na mai bin sa bashi ya daga makafa to kaga mahaifi min babu aula mun tattauna game da idan uba ya nemi ainihin wato a ya nemi wata dukiya a hannun ɗa kuma ɗan ba shi da wannan dukiyar ko kuɗin da mahaifinsa ya tambaye shi shin lazimi ne ɗan dan kada ya saba wa baban ya je ya ciyo bashi sai ya ce ba ni dubu biyar shi kuma ɗan ba shi da dubu biyar to dole ne sai ya je ya ranto kuɗin don ya biya bukatar mahaifin amsa shi ne idan ya zamto shi ɗan ba shi da dukiya to ba lazumi ba ne sai ya ciwo ba shi in mahaifinsa ya tambaye shi kuɗin da bai da shi ya ce wallah abba babu amma da insha Allah an samu za a bayar an gane ko to wannan shi ma mun tattauna idan kuma wato uba ya bawa ɗansa kyautar wato gida ko gona shin uba yana da damar ya dawo ya karbe kyautar da yi wa ɗansa to a wannan gabar yan kuntuna satin da ya wuce mun kawo sabanin malamai fukaha game da kyautar da uba ya yi wa ɗa zai iya dawowa ya karɓa kayansa ko kuma bai halatta ya dawo da ita to akwai akawal guda biyu da muka karanta ƙaulin farko suka ce yana iya halatta uba ya dawo ya karbe kyautar da ya ba wa ɗansa gida ko mota ko fili ko gona wannan kuma shine ra'ayin jumhurul fukaha daga cikin malikiya shafi'iyya da hanabila duk sun tafi akan cewa uba kawai da yaushe ya ga dama ya bushi iska zai iya zuwa ya karbe gida ko fili ko gonar da ya ba wa ɗansa sun kuma yi hujja akan wannan mazhabi nasu da hadithin ibn Umar da ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu lirrajuli an yu'ti atiyatan thumma yarji'u fiha bai halatta mutum ya dauki wata kyauta ya bayar sannan kuma ya koma ya karbe kyautarsa sai dai idan uba ne ya ba wa ɗa kyauta to zai iya karbe kyautarsa kaga an yi togaciya an ware ciya sai dai in uba ne sun kuma kafa hujja da hadithin annu'man bin bashir ittaqullaha wa'dilu baina auladikum inda ainihin albashir wato bashir yayi wa ɗansa Nu'man kyauta kyautar da bata cika ka'ida ba domin kyauta ce ya bashi bai ba sauran ƴaƴansa ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin uban cewa irin wannan kyauta akwai kuskure ka ji tsoron Allah kai adalci cikin wato tsakanin ƴaƴanka wannan wa'azi da annabi yayi wa bashir sai ya koma ya karbe kyautar da ya ba wa ɗansa Nu'man mun karanta maganar annafarawi almaliki ya ce uba zai iya karɓe abin da ya ba wa ɗansa ƙarami ko babba ɗan nan nasa ƙarami ne ko ɗansa babba ne ya ba shi gida da aurensa ma yana zaune zai iya zuwa ya karɓe gidansa ya ba shi gona babba ne shi ke noma gonar da kansa zai iya zuwa ya karɓe gonarsa annafarawi yake cewa uba yana da ikon kyautar da ya wa ɗa ta gida ko gona ko fili ya je ya karbe ta sai dai in yayi ta ne don sadar da zumunci ko yayi ta ne don talauci da bukatar da ɗan yake da ita to in kuma yayi ta ne da nufin neman sakamako a lahira to in saboda waɗannan dalilan ne guda uku suka ce to ba zai karbe kyautar da ya ba wa ɗansa ba an gane ko mun karanta kuma kauli na biyu bayan mun karanta maganar al-khatib ash-shirbini da kuma ibn qudama su kuma malamai na biyu suka ce uba ba shi da ikon ya dawo ya karbe kyautar da yayi wa ɗansa wannan shine mazhabin hanafiya kaga a shafi'iya a malikiya shafi'iya hanabila sun ce yana halatta uba ya karbe kyautar da yayi wa ɗansa hanafiya suka ce a bai halatta uba ya karbe kyautar da yawa ɗansa sun kuma kafa hujja da maganar umar bin al-khattab da yake ta man wahaba hibatan lisilati rahimin aw ala wajhi sadaqatin fa innahu la yarji'u fiha duk wanda ya bada kyauta kuma kyauta ce da aka bada ita dan sadar da zumunci ko kyauta ce da aka bada ita ta fuskar sadaka to mutum ba zai irin wannan kyauta ya koma ya karbe ba wa man wahaba hibatan duk wanda ya bada wata kyauta yara annahu inna ma arada biha thawaba wannan kyautar yana ganin dama ya bada ita ne dan yana son a saka masa fa huwa ala hibatihi to yana yana nan akan wannan kyautar ta sa yarji'u fiha zai iya koma ya karbe kyautar sa idza lam yurda minha idan ba a gamsar da shi da sakamakon da ya sa ran ya samu ba daga kyautar da ya bayar wannan shi ma mun dan yi bayani da kuma misali satin da ya wuce qala al muallif rahimahullahu ta'ala qala sarkhasi babban malami as-sarkhasi rahimahullah yace wa huwa dalilun lana wannan dalili ne gare mu annal walida cewa uba iza wahaba li waladihi hibatan in ya ba wa ɗansa wata kyauta laisa lahu an yarji a fiha ba shi da ikon ya dawo ya karɓe wannan kyautar kal waladi iza wahaba li walidi kamar ɗa ne idan ya ba da kyauta ga mahaifinsa wa hadha wannan li'annal man aminar rujo abinda yasa aka hana a koma a karɓa kyautar li husulil maqsud dan a tabbatar da abinda ake nufi na bada kyautar tun asali wa huwa silatul rahim shine sadar da zumunci aw lima fir ruju'i ko kuma abinda zai biyo bayan karɓe kyautar wa wato a wal khusumati fihi da kuma husuma da za a iya samu wajen karɓe kyautar min qati'atir rahim na ainihin datse ko wato yanke zumunci wal auladu fi zalika aqwa idan har mutun ya bawa wani dan uwansa kaninsa ko wansa ko wani cikin dangi yayin masa kyauta dan sadar da zumunci to baya halatta sadar da zumunci wajibi ne in karbe ta zai jawo tsinke zumunta to bai halatta mutun ya daya karbe ta inji imamu sarkhasi yake cewa to ko ƴaƴan mutun fi zalika game da wannan mas'ala aqwa su suka fi kowa karfi minal qarabati daga makusantan mutum almuta'abbidati domin su kusancin su na har abada ne bil maharamiya saboda muharramanci muharraman mutum ne idan har ba zai iya bawa wani cikin ƴan uwa kyauta ya karbe ba to ƴaƴansa min babu aula wannan ka koma cikin al-mabassut mujalladi na 12 shafi na 49 za ga wannan magana ta imam as-sarkhasi wa ma anna anna al-azhara fi hadhihi al-mas'ala tare da abin da yafi bayyana akan wannan mas'ala huwa qawlu jumhurul fuqaha shine qaulin mafi yawan fuqaha bi jawazi ruju'il walidi na halaccin dawowar uba fi ma wahabahu li waladihi wajen karbe abin da ya ba wa ɗansa kyauta wannan shine ra'ayin jumhur kuma shi yafi fitowa fili li'anna illa kai anna ha'ula'il fuqaha sai dai wayannan malaman fuqaha manyan malamai da suka ce uba yana da damar ya karɓi kyautar da ya ba wa ɗansa ishtaradu sun ginda ya sharuɗa lijawazin ruju'i wato wajen da zai ba da damar ko ya halatta karɓe kyautar da mutum ya bayar shuruɗan muhimma sun ginda wasu sharuɗa muhimmai min hana daga cikin sharuɗan da suka sa an yaba kalmalu fiye da walad ya zamto lokacin da yake so ya karba kyautar dukiyar da ya ba wa ɗan tana hannun ɗan filin da ya ba wa ɗan bai siyar ba filin da ya ba gonar da ya ba shi bai siyar ba gidan da ya ba shi bai kyautar ba bai kuma siyar ba yana nan har yanzu a hannunsa mallakar shi ɗan ne da aka bawa sharaɗin farko amma idan ba'ahu amma idan da ya ba shi filin shi ma ya siyar da ya ba shi gonar ya siyar da ya ba shi motar ya siyar da ya ba shi gidan ya siyar a wishtara bihi ko kuma ya siyi wani abu ya musanyi wani abu da wannan kyautar aka ba shi fili a wani guri mai daraja shi kuma gida yake so gidan ne sai zama gidan da yake so zai yi daidai da filinsa da aka ba shi a wani guri sai suka yi swapping ya ba da filinsa aka ya ba da takardu aka ba shi takardun gida kaga musanya suka yi da kyautar da aka yi masa aw tasarrafa fihi ko yayi canje canje yayi tasarrufi kila fili aka ba shi har yayi gini ina fata an gane kila gona aka ba shi har ya gyara ta ya kewaye ta yayi gona wato yayi shuka faƙad saƙata haƙƙul walidi to a nan haƙƙin uba ya saraya fir ruju'i anil hibati na damar dawowa ya karɓe kyautar da ya ba wa ɗansa an fuskanci wannan wannan su kansu malaman da suka halatta wa uba zai iya dawowa kyautar da ya ba ɗansa ya karɓe to sun sanya sharaɗin da sharaɗin ya zama kyautar nan har yanzu tana hannunsa sannan kyautar nan bai siyar ba ko kuma bai yi musanya da ita ba ko kuma bai yi tasarrufi a cikinta ba to an samu wannan suka ce sharadi ne da zai iya ba uba dama in an cika shi ya karbe kyautar da ya ba ɗansa qala fi sharhil kabir ya faɗa a cikin asharhul kabir mujalladi na hudu shafi na 111 min kutubil malikiya asharhul kabir littafi ne daga cikin littafan malikiya fi ma'arid dhikra mawani'ir rujuu wajen inda mai littafin yake bujiro da ambato na abubuwan da ke hana uba ya dawo ya karbe kyautar da yi wa ɗansa mai sharhul kabir ya ce illam tafut in kyautar ba ta riga ta subuce ba indal mauhubi lahu ga wanda aka bawa kyautar ba ta subuce ba har yanzu tana hannun wanda aka bawa kyautar in kwa ta riga ta subuce bi bai'in ta hanyar siyar da kyautar au hibatin ko shi ma wanda aka ba kyautar ya ya kyautar au itikin in bawa ne aka bashi kyauta ya yanta bawan au tadbirin ko kuma bawa ne aka bashi amma ya yi wa bawan tadbiri yi wa bawa tadbiri shine bawan yana da kirki yana da mutunci yana da biyayya sai ka ce in ya riga ka mutuwa ya zama ɗa ka yanta shi kaga kenan saboda in baka faɗi haka ba in ka mutu ƴaƴanka za su ci gaba da bautar da shi har yanzu za su gaji wannan bautar za su ci gaba da bautar da shi to sai ka ce in ka riga shi mutuwa to ya yantu ya zama ɗa tadbiri kenan sai mahaifin mutum ya ba shi kyautar bawa shi kuma ɗan sai ya yanta bawan to uba ba shi da damar daga baya zai ce bawan nan da na baka na karɓa kyautata to ai shi ma ya riga ya yanta wannan bawan da haka babu wannan wannan haƙin ya saraya ko kuma bawan ya ce masa an yi a rubuce in kai ka riga na mutuwa shi kenan in kuma ni na riga ka mutuwa na yanta ka an yi a rubuce to uba ba shi da damar bayan an yi tadbiri ya da ya ce ya karɓa kyautar da ya waɗa kuna fuskanta aw bi ja'alid dananiri huliyan ko kuma dinarai ya bayar ruwan gwal wato madarar gwal din ya dauka ya ba ɗansa kyauta shi kuma ɗan har ya ba wa masu sarrafawa sun sarrafa sun mai da shi kayan ado na mata an yi yari an yi sarƙoƙi an yi zobba an yi awarwaraye da an yi mundaye duk da wannan zinaran kaga an riga an yi tasirifinsa kenan au na hawi zalika ko makamancin haka to in an samu wannan to yanzu uba damarsa ta da ya dawo ya karbe kyautar da ya bawa ɗansa ta suɓuce masa an fahimta wa qala an-nafarawi imam an-nafarawi rahimahullah yace wa mahallu ruju'il abi fi hibatihi liwaladihi a inda uba zai iya dawowa ya karbe kyautar da ya bawa ɗansa ma lam yunkahul waladu li ajalil malil mawhub matukar ba a auri wannan dan nasa ba ta dalilin kyautan nan da aka ba dan gida ya ba yarsa shi kuma wanda ya aure ta yaga ba haya zai biya ba sai zo ya aure ta saboda wannan gidan to yanzu ka ganka karbe ya ka jangwale mata abin nan ko an gane an aure ta ko kuma shi din da aka aure shi ganin babansa ya bashi wata dukiya da haka wadda ta aure shi wannan dukiyar ta gani ta aure shi yanzu aka karbe za ta iya yin tutsu ta ce ta fata al'amura su lalace to sharaɗin da annafarawi ya faɗa na uba ya karbe kyautar da yawa ɗansa kada ya zama kyautar nan ta ɗan ja hankali ta ƙara wa ɗan daraja da mutunci har an auri ɗan saboda wannan abin an gane auyi utsa dainan ko ma an bashi bashi li ajali ha saboda wannan kyautar ya je an ya je an yana neman rance aka ce a to gaskiya me kake da shi saboda in ka kasa biya an yazo ya nuna ga fili ga takaddu filin nan zai miliyan biyar shi kuma yana neman miliyan ɗaya an ɗauki miliyan ɗaya an bashi dan dogaro da yana da fili to kuma a dawo a ce a karba filin to ai kaga an tada zaune tsaye ko to ya zaman to ba a samu wannan ba aw ya hadusu fil hibati hadathun ko kuma dan bai farar da wani sabon abu ba a cikin wannan kyautar yunqisuha wanda zai rage wannan kyautar ya tauye ta fi zatiha ita a karan kanta aw yaziduha ko kuma ya karata filin da aka bashi sai ya tsaga gida biyu sai da rabi an gane ko ko kuma filin da aka bashi sai ya siyar sai ya siyi wanda ya fi shi misali na fata an gane ko kuma dukiyar da aka bashi sai ya ƙara haɓaka ta daga miliyan ɗaya ta kuma miliyan biyar fa inna ha ta kutu alai to wannan gaskiya kyautar ta riga ta kuɓuce wa mahaifinsa ba zai da ya ce zai karɓe ta ba wala ya hillu lahu isaruha bai halatta uba ya kwace ta bayan an samu wayannan abubuwan da muka karanta yanzu ka koma cikin alfawakihud dawani mujalladi na biyu shafi na 155 wa qala al-khatib ash-shirbini rahimahullah al-khatib ash-shirbini yace shartu ruju'il abi sharadin uba ya dawo ya karbe kyautar da yayi wa ɗansa baƙa'ul mawhubi fi saldanatil muttahabi wato ya zamto abin nan da aka bayar da shi kyauta har yanzu yana nan a hannu ko a ƙarƙashin ikon wanda aka yi wa kyautar wa huwal waladu shine ɗa da haka lokacin da za ka karɓa kyautar ka tabbatar da kyautar da kai masa har yanzu shi yake da iko a kanta tana nan a hannunsa fayyamtani urrujo an hana uba ya koma fil mawhubi wajen karbe abin da ya bayar kyauta bi zawali saldanati bayan ikon kyautar ya riga ya gushe ya kau daga hannun wanda aka yi wa kyautar sawa'un azalat bi zawali mulkihi anhu sawa'un wato azalat kyautar ta gushe bi zawali mulkihi anhu saboda gushewar mulkin mallakar kyautar daga hannun dan bi bai'ihi ta hanyar siyar da ita kullihi gaba daya wa waƙafi ko kuma shi ma da aka bayi sai ya waƙafi an gane ko ana ba shi gidan sai shi ma ya waƙafi ya ce ya sanya shi wannan waƙafi ga miskinai ko matalauta ko matafiya ko kaza ko kuma fili ne ya ce ya bayar a gina masallaci ko makaranta shi ma da aka ba shi ya yi waƙafin gurin wa itikihi in kuma bawa ne ya zamto bai yanta shi ba in ya riga ya yanta shi to kaga mulkin wannan kyautar shi ma ya bar hannunsa wa nahwi zalika da makamancin haka amla ko kuma hakan ba ai hakan ba in an samu haka to ba damar ya dawo ya karbe in ko ba a samu hakan ba to kaga yana da damar ya dawo ya ce a bashi wannan kyauta walau zara'al waladu alhabba ya ba ɗansa gona shi kuma ɗan har ya riga ya shuke ta ya shuka gero ko shinkafa ko alkama ko dawa aw farakhal baidu ko kuma kaji ya bashi har sun yi kwai lam yarji'il aslu fihi to asalin ba zai taba dawowa ba wato uba ba zai koma cikin asalin ya ce wannan kajin naka tunda sun kyankyasa su iyayen tunda sun kyankyashi sun yi kwai har sun kyankyashe ka samu su iyayen iyayen zan karbe su ba zai karbe asalin ba ko ya ce to tunda ka noma gonan nan naka kuma zaka samu alheri ga ta nan in ka siyar zan karbe gonar tawa a'a in an samu haka shi ma baya halatta li'annal mawhuba sara mustahalakan domin abin da aka bayar da shi kyautar ya riga ya halaka an riga an sarrafa shi ta wata hanya ka koma ka duba mugunil muhtaj mujalladi na uku shafi na 570 wa qala al-buhuti rahimahullah al-imam al-buhuti yace in kharajat al-ayn al-mawhubatu an milki al-ibn idan ainihin abin da aka bawa da kyauta shi ma wannan ainihin kyautar ta fita daga hannun ko mulkin wanda aka ba wa kyautar wato ɗa kenan bai bai'in ta hanyar siyarwa shi ma da aka ba shi kyautar ya siyar au hibatin ko ya kyautar au waƙafin ko ya yi waƙafi da ita au bi gairi zalika ko makamancin haka lam yamliki abun rujua fiha to uba baya mallakar ya sace koma ya ce ya karbe wannan kyautar da ya bayar tunda an riga an yi tasrifi a cikin ta an goma an fahimci wannan ka koma ka duba kashaful kina mujalladi na hudu shafi na 113 hal yalzamu al-ibna an yusaddida daina walidihi ba'da wafati shin dole ne tilas ne da ya biya bashin da ake bin mahaifinsa bayan babansa ya rasu mahaifin mutum ya rasu ana bin shi bashi shin lalle ne ‘ya'yansa sai sun biya mawa wannan bashin? ƙala shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullah shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya ce dainul mayyiti bashin mamaci la ya jibu alal warata ƙaba'uhu la ya jibu alal warata ci ƙaba'uhu biyansa baya wajaba akan magada lakin sai dai yi za a biya wannan bashin ne min tarikatihi daga abin da ya bari na fata gane ya mutu ana bin sa bashi ya bar abun biya shikenan a cikin dukiyarsa ba lalle in ƴaƴan suka ce su su za su biya fa ni'ima amma ba a wajabta musu ba da ya bar abun biya sai a ɗauka a cikin abin da ya bari a biya masa bashi wannan ka koma cikin minhajus sunna mujalladi na biyar shafi na 232 za ka ga wannan magana ta shekul islam ibnu taimiyyah rahimahullah fa'in lam ya turkil walidu malan idan kuma mahaifin bai bar dukiya ba fa ba da wafati bayan ya rasu fala yalzamul waratata an ya ƙazo haza dai har yanzu dai ba tilas ba ne magadansa su biya masa wannan bashin lakin sai dai yun sahul ibnu ana yi wa ɗa nasiha in kana sahiba malin in ya kasance yana da kuɗi ma'abocin kuɗi ne yana da dukiya an yi addiyar daina ala an walidi ya biya bashin da ake bin mahaifinsa min hisabihil khas daga dukiyarsa ta musamman khasatan idza lam yakul liwalidihi min almal musamman in ya zama mahaifinsa ba shi da dukiya ma yuwaffi dainahu da zai da za ta iya biya masa bashi to ana yin nasiha ana yin faɗakarwa da jan hankali ga ‘ya'ya su zamto masu biya wa iyayensu bashi in iyayensu sun mutu da bashi kuma ba su bar abin biya ba wa kana inda ibn wa fa'uddain to yanzu sai ya zamto biyan wannan bashin yana kan ainihin wato shi ɗan fa hada min albirri wannan yana daga cikin min albirri bihi yana daga cikin biyayya ga mahaifi wal ihsani ilayhi yana daga cikin kyautatawar da da zai wa mahaifinsa ba da wafatihi bayan rasuwar mahaifinsa shine mahaifin ya mutu da bashi ku biya masa bashi hukumu hukumu milkiyatil malil haram an tariqil mirath ina hukuncin mahaifin mahaifi ne ya tara dukiyar haram sai ya mutu ina hukuncin gadar dukiyar haram wadda uba ya tara ya bawa yaya a ta harkar sata ko kidnapping ko satar kudin hukuma ya tattara kudi ya tara kadarori sai ya faɗi ya mutu su kansu 'ya'yan sun tabbatar cewa dukiyar nan ta babansu ma'aikacin gwamnati ne wanda yake da albashi a ina ya same ta ba kasuwanci yake ba to ina zai same ta da haka su kansu sun tabbatar da cewa mahaifinsu yana yin sama da faɗi da almundana da kuɗin hukuma a nan ya sai fulotai a nan ya sai gidaje kano abuja da kaduna da sauran wurare a nan ya yi kaza a nan ya yi kaza kuɗaɗen da suke jibge a cikin bankuna da yake a cikin akawun ɗinsa duk irin wayannan kuɗaɗen to yanzu kuma ta allah ta kasance ya tafi gidan gaskiya to yanzu su ga dukiya jibge amma dukiya ce mai dauda dukiya ce kazama kuma dama ga su su kuma suna karbar ainihin yanayi to yanzu ya za'a yi zahabal jumhur mafi yawan malamai minal hanafiya daga cikin mazhabin hanafiya wal malikiya da malikiya wal shafi'iya da shafi'iya wa'annan wal hanabila hadda ma mafi yawan malamai a mazhabin hanabila dukkaninsu sun tafi ba su kaɗai ba wa huwaktiyaru shekul islam wannan shine yana daga cikin muhtarat na shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin fatawar da shekul islam ya tafi a kanta ila akan annal mauta ita fa mutuwar la yudayyibul malal harama ba za ta halasta dukiya haramtacciya ba ba za ku ce a to ai shi ku ina ruwanku tun da shi ya tara dukiyarsa ya je can amsa tambaya ku kawai ya ban muku gado wa'annan malaman jumhur na cikin wa'annan mazhabobin suka ce mutuwar da yayi har yanzu kudin nan masu datti ne har yanzu kudaden nan kazamai ne har yanzu kudaden nan haƙoƙin jama'a ne a ma'aikata kaza da ya aiki tsawon shekara kaza a wuri kaza da ya rike wuri kaza duk anan ya diddiba da kudin al'umma ne in kuma a kasuwanci ne ta hanyar cuta da almundahana da hada mai kyau da mara kyau da algus da sauransu shi ma dai haƙoƙin jama'a ne ya cuci jama'a da yawa in sata yake ko fashi da makami ko damfara ko kidnapping yake yi ya tara diddai kudin al'umma ne kudin jama'a ne balil wajibu fi wa'annan dukkan wa'annan hanafiya malikiya shafi'iya hanafiya ba su ne mazhabobi guda hudu ba da kuma shekul islam to jumhur na cikin wa'annan mazhabobin sun tafi akan cewa abin da yake wajibi fihi akan wannan dukiyar arraddu ala malikihi a mayarwa mamallaka dukiyar nan in kana ma'arufan in wanda duk in mai dukiyar sananne ne to a mayan da kayansa to idan kudin gwamnati ne fa ita ma sananniya ce ko idan kuma mutum tara hanya ya dinga tara to ya za a yi dukiyar karɓa abin nan a yanzu masu karɓa kudin fansan nan halattattun kudi ne yanzu mutum ya karɓa an kama miliyan goma miliyan hamsin miliyan kaza sai ya faɗi ya mutu shi kenan an samu ganima ya zama gado lallai in ana so a kubuta to wajibi ne a yi shelanta cewa a mayar da wannan haƙƙin ga masu shi in masu dukiyar sanannu ne to ba sanannu ba ne ba fa shi ga shi dai kawai su dai sun ga babansu ya tara dukiya kuma sun san ba ta halabba ce amma da ina da ina ya tattaro wannan dukiyar ba sani ba tawaye da tawaye ba sani ba to fa in lam yakun ma'rufan idan mai ita ba sananne ba ne ta saddaka bihi alal fukara iwal masaki to waɗannan magada shi kenan sai su ta sadaukar da wannan dukiyar ga talakawa da miskinai na'am eh wai an ce suna jin jiki suna jin jiki su ta yi su nemi halal bana karatun ya ɗanyi nauyi ne ko mala ya ce wa haza huwa tsawabu kun ga kun nima ba zan sauka ba kenan mala ya ce wannan kuma shine zancen da ya zama na daidai almuta'ayyan wanda ya zama tilas libera'ati zimmati dan a kubutar da nauyi daga wuyansa قال ابن رشد الجد رحمه الله ibn rushid kakan akwai ibn rushid wanda yake karamin to babban ibn rushid aljaddu kakan rahimahullah yace wa ammal mirasu amma abin da ya shafi gado shi fa gado fala yudayyibul malal harama ba zai taba halatta dukiyar haram ba ba za ka ce kai ba ruwanka ai kawai ku gado aka ban muku ba kuma da yawa za ga haka ake kawai mutane su zo su ta shi yasa za ga sai Allah ya cire albarkar a ciki sai ga an bar tarun dukiyar an ki abu Allah a ciki a yi wannan karatun da muka yi a mayar da ita Allah ta'ala ya ga irin imaninku ya ga irin jarabawa da ya muku kun cinye ya azurta ku daga falalarsa in ido ya rufe shi kenan zai bari sai ga wannan ya je ya buga mota a guri kaza ta yi ta buga wannan sai ga shi ma ya ɗebi kuɗi ya tafi wani guri an kwace wannan sai ga ya zuba kuɗi a wata harka sun narke ina fata an gane wani ya je sai motoci su dinga sufuri waccan ta faɗi a hanyar hanyar maiduguri wannan ta yi hanyar fatakot ta faɗi wannan zai ga mutum shi ma yana nema ya buga kamar yadda motocin suke ta buga wannan shi kuma gaba ɗaya ya ɗebi kuɗin ma ya je da ya zauna a hotel gaba ɗaya da suka ƙare ya fito ya sha giya a kawo man mata ya tabu shasha da su shi sa irin wannan kudin da wuya ga an nufi masallaci da su ko a ce wai a gina man masallaci tun da bai gina ba ko a gina a taimaki marayu ko a yi kaza da wahala ga irin wannan ba ma a dosar wannan zabi da ba irin kuɗa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban da aka su kansu yayan sai Allah ya kulla basira su ma su kasa yin wani aikin alheri kaga su ta shirme da kudin su ta bindiga da su su ma gaba ɗaya sai sun mutu na'am in suka ci to ai in suka ci sun ci haramtattun kuɗi kaga su ma sun ci sun ci haram kenan ai an ce tun da gasa su magada ne gado ba zai halatta musu haram ba kaga har yanzu duk ya haramtacciya ce in suka ci sun ci me yanda zai daku haka za su daku na'am a ina ai dama ai to ai arrazzaqun ne yace ga yanda zai nawa aka tara wa mutum tilin yayi ai arrazzaqu shine in ya azurta ka shine arziki mai dorewa hadha huwa sahih ibn rushd al-jad yace wannan shine zance ingantacce allazi yujibu an-nazar wanda duk bincike na ilimi wannan shine abin da zai wajabta wa qad ruwiya an an ba'd man taqaddama duk da cewa an ruwaito daga wasu cikin wanda suka gabata magabata annal mirasa akwai malaman da suka tafi cewa gado yudayyibuhu zai halatta wannan dukiyar ta haram lil warith ga shi magaji ai ba ruwansa shi kamar wato a cikin malamai akwai wanda suke da ra'ayin cewa in dai ta fuskar gado ce to shi magaji gado zai iya halatta masa cin wannan kudin na haram walaysa zalika bi sahihin amma wannan magana ba ingantacciya bace ka koma cikin al-muqaddimat al-mumahidat mujalladi na biyu shafi na 159 wa qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah yace man waritha malan wanda ya gaji kuɗi dukiya walam ya'lam amma fa shi bai sani ba min aina kasabahu muwarrithuhu wanda ya gada din a ina ya samu wannan kuɗin shi bai sani ba kawai dai su san baban su dai kaman ko dan kasuwa ne ko ya ce shi ma'aikaci ne a guri kaza kawai su dai ba ruwan su ya sa su a makaranta ko suna ta rayuwar su sai ya faɗi ya mutu a kawai sun san yana da kuɗaɗe aka bi aka ga properties ɗinsa yana da gidaje yana da kaza aka bi bankin sa settlement aka ga yana da kuɗaɗe a banki yayin ya tara ba sani ba amin halalin amin haramin shin wannan kuɗin ya tara su ta hanyar halal ne ko ta hanyar haram walam takun alamatan fa huwa halalun bi ijma'il ulama walam takun alamatan kuma babu wata alama kawai dai babansu ya mutu ya ba kuɗi to yanzu sai sun tafi neman yayaye to shine zai faɗi yaya ya samu kuɗin kuma baya su dai sun san babansu yana da kuɗi amma wani irin kuɗi ne wallahi ban sani ba halastattu ne haramtattu ne ban sani ba babu wata alama ko wata shaida da take nuna cewa haramtattu ne ko halastattu ne to wannan dukiyar fa huwa halalun halal ce su raba gado bi ijma'il ulama malamai sun yi ijma'i akan haka fa ina alima anna fihi haraman idan magada suka san akwai haram a ciki wa shakka fi kadari amma sai magada suke kokwantan kamar nawa ne a ciki na haram ya ban miliyan ɗari sun san gaskiyar magana ba dukkan kuɗaɗen nan ne tsarkakakku ba amma nawa ne a ciki waɗanda suke masu datti ban sani ba akhraja qadar al-haram bil ijtihad to wai kan ku raba gado sai ku fitar da abin da kuke gwargwadon kamar shine haram ta hanyar ijtihadi kawai sai ku yi ijtihadi ku ga cewa to ku dai mafi yawan harkokinsa dai halastattu ne kun san yana harka kaza yana harka kaza ko da yake gaskiya kun san kuma akwai kudaden da ya tura su ake harka kaza da su to idan hada hadarsa ta halas ta fi yawa sai ku ijtihadi sai ku kasa kudin adadin ijtihadin ku ku ce to kun ga sai a tara magana to dai gaskiyar magana kudin nan na baba akwai na wururu a ciki saboda haka kuma gaskiyar al'amari kun san dai yana mu'amala da kamfani kaza yana kaza yana kaza waɗannan duk mun san ba matsala amma dukkanin ku kun san yana hulɗa da kaza kuma to amma dai kusan kudin da yake mu'amala da su can din ba su kai na sauran wuraren ba muna ganin mu raba su kashi uku kashi biyu mu raba su gado kashi ɗaya kuma mu ɗauka waɗannan su ne kuɗaɗen masu dauɗa kayan da mutane suka haukace idan sai rufe suke son kudi yanzu wannan ba ana gaya masu imani ne na ba ta gane kai yanzu wani gado ka taɓa jin za a raba ana ta wannan ana magada suna ta wannan abin nan an fahimta wannan yana nuna ma yadda mutane suka yi nesa suka yi nisa mala ka koma cikin almajimu mujalladi na tara shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya za ga wannan maganar imamun nawawi ne ya faɗe ta da haka in akwai kuɗin da suke ganin haramtattu sai su yi ijtihadi kuma Allah zai karɓi wannan ijtihadin ko da sun yi kuskure ai an ce man ijtihada fa asaba falahu ajran wa in akhda fa falahu ajrun wahid suka yi ijtihadin su ai wayannan ma masu imani har za su zauna su yi ijtihadi akan dukiyar babansu wacce ce ta halal wacce ce marar kyau ai kaga sun yi kokari to ko da sun yi kuskure a cikin ijtihadin Allah zai musu afuwa sai kuma su raba wanda suke kyautar zaton cewa nan ba matsala ya eh duk a ciki yawa in duk a kowanne akwai kudin interest da yake abin nan akwai ya zuba shares a kamfanin giya yana kuma pool irin cacan nan yana yi kudade ne wayanda suke ainihin wato kai da ga mutum kawai ta balan bahaushe an gane yawa halattattun kudaden ne malam wato sai dai kawai shi wanda ya tara shi ya san yadda ya tara kayansa shi yasa za ka ga ranar tashin alkiyama aka ce tambaya biyu za a yi masa yayi samu in nan yayi kaba yayi wa mutane kauce-kauce ba wanda ya sanya ya tara can kaga ba ma ba magana kauce-kauce mutum sai ya faɗi wallahi tun daga kwandala har adadin abin da ya tara sai ya yi bayani ranar lahira ba wai wani gagaraje ake a ce wai maza maza maza ka gama ka tafi ka kabata mana lokaci ba gidan gaskiya ne zama za a yi aita yin filla filla shi yasa wani kan a gama wanda ba shi da nauyi wallahi ya dade a aljanna wanda ba shi da wani hayaniya ba za ka gane zama lafiya ba haƙƙin jama'a a kanka ba za ka gane kwanciyar hankali ba ne wallahi sai an je lahira wato kullum ni abin da nake faɗa wallahi imanin mutane da lahira ne ya yi rauni Allah wasu mutanen kamar ba su imani da lahiran lahira ba Allah ina gaya ma wani ya yadda akwai lahiran nan da ake ta magana ba tatsuniya ya ɗauke ta ba wallahi wata katobaran mutum ba zai yi ba amma wallahi yanayin wani mu'amalarsa gaba ɗaya shi gaba ɗaya babu a cikin kamus ɗinsa ba lahira amma wannan abun wasa ne hadisai su zo a yi ta magana mutum ya ɗauka kamar tatsuniya ake gaya masa ana ce akwai hisabi akwai hisabi a ce ma ka tsarkake nemanka an yi ce maka wa'azi arzikinka yana neman ka kamar yadda ajalinka yake neman ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fiye ma da yadda ajalinka yake neman ka ta ce fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ci tsoron Allah ku kyautata nema mana rabanka shi zaka samu to amma mutane idan su ya rufe kowa dai kawai kudi kudi kudi kudi wa qala ulama'ul lajna malaman lajnati da'ima suka ce idza kanat at-tarikatu kulluha min masdarin haramin idan abinda mamaci ya bari gaba daya tushensa daga haram ne gaba ɗaya ba wani kuɗi mai kyau mahaifi ya mutu duk dukiyar haramtacciya ce malaman lajina sai suka ce lam ya juzli ahadin minal waratha to a irin wannan kuɗin bai halatta ga wani cikin magada an ya akhudha shay'an ya ɗauki wani abu komai ƙanƙantarsa min ha daga wannan dukiyar in dai sun tabbatar da cewa dukiya ce ta hanyar haram ya tara ta wa alaihim to menene za su yi da ita wajibi ne a kansu kaji ba wa alaihim wajibi ne a kansu an yaruddul mazalima su mayar da zalunce zaluncen da mahaifinsu yayi tara wannan dukiyar ila ahliha zuwa ga waɗanda ya zalunta idza tayassara zalika idan hakan zai sauƙaƙa gare su wa illa in ko ba zai yi ba am faqul malal haram su kashe wannan dukiyar ta haram fi wujuhil birri cikin hanyoyin biyayya ga Allah bi qasdi da nufin anna zalika an mustahiqihi wannan abin da suka yi sun gina hanyoyi sun toshi sun gina rijiyoyin burtsatse sun yi kaza sun gina makarantu sun gina ainihin wato wato wuraren ainihin wato koyar da sana'o'i duk sun yi da nufin ladan ga waɗanda suka cancanci wannan dukiyar tunda ba san suwaye ba tunda ba san suwaye ba kawai ga kuɗi ya bari sai su ba za su taba ba da aka kawai suka ɗebi kuɗin kawai sai ta yin capital project da wannan kuɗaɗen da nufin ladan ya kai ga masu kuɗin da ba san ko su waye ba to idan kaga akalla an rage masa tunda akwai wanda ya ci ya gina gida ya yi kaza ya yi kaza wannan kuma kaga ba za a iya sani ba gidan da ya gina shi wani yana cikin kudin kaza da ya yi shi ma yana cikin kudin wasu abubuwan an kakkashe su to yanzu kaga wannan kuma wani bayanin sai an je can shi kuma za a ga an tsarkake shi daga ko da sauran kura na'am na'am na'am wanda suke suna kamar Na'am.
an wannan ɗalibin suka yi isnari su ƴaƴan sun san ba na baban ba na'am suna nan sai suka ƙi zuwa na'am da wannan kwanakin da ya wuce sai gwamnati ta karbe aka fayyace sai suka zama na gwamnati wani atlas a wajen jan wajen bilike na'am duk wa'annan ƴaƴan su sun san baban su kayan wani ya ma mutu mm.
suka ƙi zuwa to kaga sun yi wa kansu gata kuma sun rage masa aiki eh sun rage masa aiki ana samun wayanda suke yaya waɗanda suke masu irin wannan tunanin ka koma cikin fatawar lajnati da'ima jalladi na 16 shafi na 479 hal yarithu min mali abihi alladhi mata wa huwa la yusalli shin ya halatta da ya ci gadan dukiyar babansa da ya mutu ya bari amma fa babansa baya sallah ya tabbatar babansa baya sallah to yanzu dukiyar da babansa wanda yake baya sallah tana iya halatta bayan baban ya mutu su ci gado man taraka salatan bil kulliyati faqad kafara wanda ya bar sallah gabaki ɗayanta ya kafurta gaba ɗaya baya sallah to ya zama arni li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke tsakaninmu da su mu zama su ko su zama mu a salatu sallah ce wayanda ba musulmi ba abin da ke tsakaninmu da su sallah in suna sallah sun zama mu sun shigo cikinmu in a cikinmu wani ya daina sallah ya koma cikinsu faman taraka hadu wanda ya bar sallah faqad kafara ya kafurta Allah kiyaye wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 2621 wasahu haka Imam An-Nasa'i hadisi na 463 Ibn Majah hadisi na 1079 Imam Ahmad hadisi na 22937 wasahahu Al-Albani wa idza lam yatub tariku sala idan tariku salati bai tuba ba bi an mata misali baya sallah sai kuma ya mutu wa huwa tarikul laha baya sallar a halin baya sallar kuma ya mutu fa innahu ya mutu kafiran to gaskiya ya mutu kafiri kharijan anil islam ya fita daga musulunci wa ala hadha a karkashin haka fala yajuzu du'a lahu bil maghfira bai halatta ko ƴaƴansa ko ƴan uwansa su yi mai addu'a ta neman gafara dan Allah ba zai gafarta masa ba war rahmatu ko rahama ne addu'ar neman rahama gare shi kar ayi wala yajuzu an yarithuhu aqaribuhu almuslimuna yan uwansa ƴaƴansa matansa da suke musulmi bai halatta su ci gadansa li hadith usama bin zaid saboda hadithin usama bin zaid radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima musulmi baya cin gadan kafiri kafiri baya cin gadan musulmi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 6764 imam muslim hadisi na 1614 qala ibn uthaymin rahimahullah ibn uthaymin rahmatullahi alayhi yace idza mata man la yusalli idan wanda baya sallah ya mutu fa innahu mata kafiran ya fa mutu kafiri kuma kufran mukhrijan anil milla kafirci ba karami ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا في حديث جابر a hadithin jabir ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala tsakanin mutum da kafirci da ka, wato tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 82 fa hadha kafirun da haka wanda baya sallah ya zama kafiri wa in qala ashhadu an la ilaha illallah mala yace koda yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko da yana kalmar shahada amma baya sallah ya kafirta li anna hadhihi shahada domin wannan kalmar shahadar kazzabaha fi'luhu aikin sa ya karyata ta fal munafiquna ah ba ku ga munafikai ba tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa la ilaha illallah wa yaquluna lirrasul sallallahu alaihi wasallam kuma suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nashhadu innaka la rasulullah mun shaida lallai kai manzon Allah ne wa ma'a zalika amma tattare da haka faqad kazzabahumullahu ta'ala fi hadha Allah ya ƙaryata su a cikin wannan kalmar shahadar da wannan da'awar ta su li'annahum lam yanqadu li amrillah saboda ba su miƙa wuya ga umarnin Allah ba wa rasulihi da manzansa wa lam yadma innu li zalika ba su natsu ba da bin abinda Allah ya umarce su da manzansa faman mata a ƙarƙashin haka duk wanda ya mutu wa huwa la yusalli baya sallah haruma tagasiluhu yi masa wanka haramun ne wa takafinuhu yi masa likafani haramun ne ba wata kara kun san baya sallah ku rabu da shi ba za a zo a dinga cewa to ayya za a yi kaza a'a kawai shikenan a kai shi kabarin raka kawai baya sallah to kar ku yi man wanka haramun ne ku samar likafani was salatu alai kamar yanda ya haranta ku yi masa sallah wa dafnuhu ko da yake a dan karanta masa abin ne shi fi maqabiril muslimina ko kuma wa dafnuhu wato atafi ne akan wancan ba za a yi masa sallah ba haramun ne a masa wanka a yi masa likafani a yi masa sallah haramun ne abin ne shi a makabartan musulmi kamata ya kawo a kai shi brigade kai shi kabarin raka nasu ne an gane ko wa harumar du'a lahu bir rahmati wal maghfira haramun ne ay masa addu'ar neman gafara da kuma samun jin kan Allah li'annahu min ahlin nar dan dan wuta ne tane suna wasa da irin wannan malam ga mutum musulmi dan musulmi amma a baki amma baya sallah wa kadhalika la yahillu li ahadin min aqaribihi al muslimina kaman yanda bai halatta ga ɗaya cikin musulmi cikin ƴan uwansa makusanta an yarithuhu su ci gadansa liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bari kawai a barje a siyo nan gurin duk gashi nan ba guri ya faffashe yayi ruwa yana kwanciya a samo gireda a tuzuba tifofin ƙasa a gurin in ya isa ma ai kwalta da drainage gefe gefe duk an narke kudin a mai da su ƙasa min ha khalaqnaku liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al muttafaq alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin Bukhari da Muslim allazi rawahu Usama bin Zaid wanda Usama bin Zaid radiyallahu anhu ya ruwaito la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima musulmi baya gada kafiri kafiri baya cin gada musulmi wannan hadisi ne wanda yake mun karanta shi hadithin Muslim ko a koma cikin fatawa nurun ala darb za ga wannan fatawa da malamai suka bayar a karkashin haka za mu tashi hukumul istifadati min malil abi al-murabi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk